بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قرابيل تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في قومهم يلعبون وما قدر الله الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى وما قدر الله يهوداوا ba su girmama Allah ba haka kadare yadda ya cancanci a ce an girmama shi ai ma azzamu ai ba su girmama Allah ba haka azumati yanda ya cancanci a girmama shi aw ma arafu ko ko ba san shi ba haka ma'rifati yanda ya cancanta a ce an san shi wal ma'ana abinda ake nufi lam ya'tarifu bi qadarillah yahudawa ba su yadda da ikon Allah ko matsayin Allah ba wa hadha kalamu wannan magana da aka faɗa ina ma huwa tanazzulun ma'al yahudi sauka ne kasa ga yahudawa aka ce ba su san Allah ba ba su girmama Allah yadda cancanta a ce an girmama shi ba wa illa in ba haka ba fal halaiku ai ba yahudawa ba halitta ma gaba daya lam yu'azzimullaha haka ta'zimi ba su girmama Allah ba yadda Allah ya cancanta a ce an girmama shi walam ya'rifuhu haka ma'rifati ba san Allah ba yadda ya cancanta a ce an san shi wa'alam ka sani أنه لا معنى cewa akwai ma'anoni guda biyu a nan.
الأول Ma'ana ta farko أن معناه وما shi ne cewa abinda ake nufi da ma ƙadarullah haka ƙadarihin ما أعرف ai ba san Allah ba معرفة المسلم sanin da ta dace a ce an masa.
وهذه لا يسير إليها أحد أبدا Ba wannan kuwa a ce an san Allah haƙiƙanin sani to wannan ba wanda yake iya saduwa da ita har abada. Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya san shi sai shi. La ya arifullaha illallahu fatta'idu. Faddinu dina ni imanin wa ishiraku. Ba wanda ya san Allah hakikanin sanin Allah sai Allah kansa. Shi kaɗai ya san kansa. Shi ya sa da abin za a yi a yi sannu sannu.
في الحديث Ya zo a hadisi, وأنك ما عرفناك sarki ya tabbata gare ka ya Ubangiji ba mu san ka ba hakikanin saninka.
يا معروف ya wanda yake a- abin sani. Allah sai zama kenan an fi saninsa fiye da komai amma ko ba san hakikaninsa ba.
يا أوسي ثناء Ban kore ba ina ba na iya iyakance yabo gare ka ya Ubangiji kai كما أتيت yanda kai yabo ga kanka.
وهذا منسلك Muntafin irin wannan sanin abu ne wanda yake ya koro في هذه كل a cikin مكان haƙƙin duk wani abin halitta.
فلا خصوصية لليوم Ba magana ce ta Yahudawa su kaɗai ba.
الثاني Na biyu ma'ana ta biyu أن معناه وما قلبه cewa abin da ake nufi da ma ƙadarullah haka ƙadarihin اللوم لم يؤذن cewa su ba su girmama shi ba, ولم يعرف ba san shi ba, على حسب ما أمروا به yadda aka nema daga gare su su san shi.
وهذا لن يقع من اليهود A wannan sanin Allah irin wannan bai zo ba daga Yahudawa, bai afko daga Yahudawa.
وإنما هو واحد A'a ya afko ne daga mumune, mumune su ne suka san sufofin Allah suke bambancewa tsakanin sufofin da suke wajibai a haƙƙin Allah da wanda suke mustahilai da wanda suke ja'izai.
وهذا هو المراد Wannan shi ne abin da ake nufi a nan. Izkalu, a wakacin da suka ce lin nabi sallallahu alaihi wasallama ga nabi sallallahu alaihi wasallama kar hasabo fil qur'ani lika sun yi jayayya da shi a game da lamun- lamarin qur'ani ai kafan hasab ne azura kamar ɗaya daga cikin yahudawa wanda ake kira fanhas dan azura wa malik ibn sayf da wani ba yahuda wanda shi kuma ake kira sa malik ibn sayf fakar ja shi malik ibn sayf ya zo dan ya jaya da annabi sallallahu alaihi wasallama a game da sha'anin Qur'ani a sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce da shi ne ma magiya da Allah ubangiji da ya saukar da taura ga annabi Musa هل تجد فيها أن الله تعالى yubgiru al-hibra samina ka samu a cikin ataura cewa Allah baya son malami mai kiba a ce malami yayi kiba Allah baya son haka أي الآية والجنة kai malami mai katin jiki وكان مالك من- mazkuru kazalika maliku dinnan da aka ambata maliku saifi mutum ne mai katin jiki mutum ne mai katin jiki وكان فيها ما ذكر ya kas- ya wannan kuma abin da aka ambata yana cikin ataura din a tauran an faɗa cewa Allah baya son malami mai kiba
قال نعم sai maliku ibn saifi yace kwarai haka ne وكان يجب اتفاء ذلك yana son ya ɓoye haka لكن أقر sai dai ya yarda ya faɗa ne كان النبي عليه domin annabi ya masa magiya ya ce dan Allah da ya saukar da attaura ga annabi Musa
قال له النبي sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi أنت يجب to ai سميع gashi kai malami ne mai kiba فكذبه shikenan maliku sai ya fishi قال yace ما أنزل الله على بشر من شيء ai duk ma da ake cewa Allah ya saukar da wani littafi ba wani littafi da Allah ya saukar قال أصحاب الذين معه sai wanda suke tare da shi jama'a da suke tare da shi suka ce da shi kai tanka فلا على موسى yanzu ko annabi Musa Allah bai sauka masa da littafi ba قال yace والله ما أنزل awalai Allah bai saukar da wani abu ba ga wani mutum فلما سمعت اليهود tilkal maqalata da yahuda suka ji wannan magana daga baliko غلبوا عليه sai suka fishi da shi وقالوا suka ce da shi أليس الله أنزل التوراة yanzu kai zaka faɗi wannan magana ashe Allah ba ya bai saukar da attaura ga annabi Musa ba فلما قلت me yasa zaka faɗi wannan magana قال yace أبرم
faqultu ai manzo ne mazala ne fusata da shi yasa har na faɗi haka فقالوا sai suka ce da shi أنت إذا أدركت idza garibta kai idan kai fishi تقول على الله zaka faɗi abin da ba yake ba gaskiya ba a janibin Allah فأجبني fa'azalu wannan yasa yahudawa suka cire maliku daga matsayin babban malaminsu وجعلوا suka sanya ka'ab ibn al-ashrafi a matsayin babban malaminsu a iskalu lokacin da suka ce Allah bai sauka da komai ba ga wani mutum kullahum ce ne da su man anzalal kitaba waye ya saukar da littafi allazi jaa bihi musa wanda annabi musa alaihi nabiyina wa alaihi salatu wassalam ya zo da shi nura halin kasancewarsa haske wa hudan linnasi shiyarwa ga mutane yaj'alunahu anan akwai qira'a biyu akwai bilya'i yaj'alunahu da su yahudawa suke sanya shi akwai kuma bitta'i da ta taj'alunahu da kuke sanya shi wato wannan a guri uku da nan taj'alunahu da tubrunaha da tofuna duk akwai ƙira'a ya ja'alunahu yubdunaha wa yuhfuna akwai kuma ƙira'ar ta ja'alunahu tubdunaha wa tuhfuna kuna sanya shi takaddu ay yaktubunahu kuna rubuta shi fi da fatira a cikin takaddu muqadda wanda suke yanki yanki guntu guntu tubdunaha kuke bayyanawa daga cikin ta ay ma yuhibbuna ibda'ahu minha abinda suke son bayyanawa daga gare ta wa tuhfuna kasira amma ko ku boye da yawa sai ku bayyana abin da kuka so ku ɓoye da yawa ma fi ha daga abin da yake cikin attaura kana ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka basu fa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa son su bayyana wannan shi yasa ɓoyewa suke wa uliftum ayyuha alyahudu fil qur'ani ku dinnan ku yahudawa an sanar da ku a cikin qur'ani ma lam ta'lamu abinda ba ku sani ba antu ku dinnan wala aba'ukum ko ma magabatan ku duk ba ku sani ba amma Qur'ani ya bayyana muku bida taura ta ga taura bi bayani malta basa alayhi ta fuska bayanin abin da ya rikitar da ku wata laftu fi ko kuma duk wani abu da kai sabani a cikin su kulillah inni Allah anzala shi ya sauka da Qur'ani illa mai qulu in suka kasa fada la jawaba gairuhu ba wata amsa da za a bayar in ba a ce Allah ne ya saukar da Qur'ani ba dan an ce a annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya kawo shi ya kirkire shi to kuma ku kirkira ba ko ku samu wanda za su taimaka muku ku kirkira ba tunda ai kuma kuna jin larabci kun iya sai ku usu- ku zo da naku a ba wata hanya da za za ku faɗa sai dai ku yarda cewa Allah ne ya saukar sun manzon sannan ka kyale su yal'abuna suna warge fi haure a cikin bannarsu baɗile abin da yake fanna nasu
وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم حافظون وهذا القرآن إن القرآن كتاب للتافي ne أنزلناه da muka saukar da shi Qur'anin nan daga wajen Allah yake subhanahu wata'ala ba daga wajen wani yake ba ba Allah shi yasa ku san girman sa ta duban girman wanda ya saukar da shi Qur'ani gaba yake da duk wani littafi yanda a baya surar da ta gabaci wannan suratul ma'ida ake fara wannan alikal kitab alhaqi bi sadqa lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi mubarakun littafi ne mai albarka littafi ne mai albarka ai kulluhu ai gaba ɗayansa khairu alheri ne liman amana bihi ga duk wanda ya bada gaskiya da shi wa sharru sharri ne kuma alaman kafara bihi bisa duk wanda ya kafirce da qur'anin nan wa min barakatihi baqa'ud dunya ci gaba da wanzuwar duniya yana daga albarkar Qur'ani lokacin da Allah ya nufi a tafi da duniya gaba daya sai a wayi gari duk inda Qur'ani yake an rubuta an dauke sai dai takaddu wanda suka haddace a wayi gari sun manta an dauke shi daga zukatansu wayin ba tulari da yanda ƙasa take tsirar da tsirrai sama take yin ruwa Wannan ne ya sa a nan gaba a ƙarshen rayuwa lokacin da aka ɗauke ƙur'ani sai wata iska mai taushi ta zo. Duk wani mummuni sai ya mutu da zuwan wannan iskar sai a waye gari ba mummuni. Sai ya zama ba abin da ya rage sai kafirai. Ƙorewa alheri a duniyan nan fiha matukar akwai qur'ani a duniya to akwai alheri matukar akwai qur'ani a duniya to akwai rago alheri ta yiwu a gaban na da yawa amma da yanda akwai qur'ani akwai damar abu ya gyaru dan da lamari ya kai matukar lalacewa ya zama ba sauran gyara to qur'ani za a dauke gaba daya a nema a rasa littafi ne mai albarka musaddiqul ladzi bayna yadayhi yana gaskata littattafan da suka sauka kafin shi ai muwafiqul lil kutub allati qablahu ai ya dace da littattafan da suka sauka kafin zuwan sa fit tauhidi a game da ta Allah wa tanzihi da tsarkake Allah wal ma'ana abin da ake nufi annahu dallun ala siddiha wa annaha min indillah Qur'anin nan mai shirarwa ne bisa cewa littattafan nan da suka gabata bisa gaskiya suke kuma cewa daga wajen Allah suke Allah ne ya saukar da su a walitunzira an sauka ma da Qur'anin ne dan ka gargade wata qira'a litunzira da ta wata qira'a kuma liyunzira kuma an saukar da Qur'anin ne dan ya gargade alfun alama ana ma kaulahu na da ta ne bisa ma'anar abin da ya gabata ai anzalna lil barakati wa tazriqi wa tuzra mun saukar da Qur'ani nan nan albarka mun saukar da shi dan gaskatawa mun saukar da shi kuma dan kai gargadi da shi ga ummar Qura uwa alqariyo ita ce Makka wa man haulaha da wanda suke daura da ita ai ahla makkata ai mutanen Makka wa sa'iran nas da sauran mutane wato ashara da zalika mufassiru da yace wa sa'iran nas yana nuni ne da haka ila annahu zuwa cewa lamarin da sha'anin laysa al-muradu man haulaha ma qarabaha min al-bilad zaka ce man haulaha ba wai ana nufin wanda suke kusa da ita kawai daga garuruwa ba bal min muradu bar abin da ake nufi jami'ul bilad ba shi kan garuruwa sai anna makkata wasu durdin domin ita makka kamar a tsakiyar duniya take waqta sala ala hadzal inzar ya takaita bisa gargadin bai ce dan kai albishir ba لأنه هو الموجود في سر الإسلام domin gargadin nan shine farko aka fara samu a farkon musulunci da farko Qur'ani ya zo dan gargadi ba albishir sai daga baya ne in laysa samma mu'minu yubashshar dan a farkon musulunci ba mu'minin da za a yi wa albishir daga baya ne aka samu mu'minan da za a yi musu albishir amma da da farko a kamar mutane ba akan addini suke ba shi yasa sai dai a gargaɗe su sai dai a gargaɗe su to wallazina yu'minuna bil lahirati kaga wa'annan da suka ba da gaskiya da lahira yu'minuna bi sun ba da gaskiya da qur'ani sun yarda da qur'ani wa hum ala salatihim yuhafizun ga wata sifata su babba ita ce cewa suna kula da sallah alamar imani kula da sallah hafa mai ƙada don tsoro daga azabar lahira a wato wanda duk wanda yake mumini to ba abin da za ka same shi da shi shine zamowarsa yana kula da sallah wanda duk bai kula da sallah to imaninsa abin abin cika ne yadda hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa ba alheri a cikin addinin da ba sallah duk abin da ɗan adam zai na biyayya ga Allah amma in bai zo da sallah ba wannan biyayya kamar a kawai yasa ake faɗa a ranar lahira farkon abin da za a fara wa ɗan adam hisabi a kan sallah sai ta cika sannan ne kuma za a ce a kawo sauran ayyuka amma idan zama sallah ba ta kai ba to ma ba bukata a duba sauran ayyuka nasa wanda wannan yake nuna lalle a tsaya a kula da sallah a tsaya a kula da sallah sallah wani alkawari ne babba tsakanin Allah da da bawa ya sa wanda ya kula da sallah to ya rike wannan alkawarin wanda bai kula da sallah ba bai rike wannan alkawarin ba shine yace wa hasa salata da zikiri abin da yasa aka kimanta sallah da ambato la'annaha ashraful ibadat domin da a ibadu ba kamar sallah wanda ko shi dan adam daman an kawo shi duniya ne don ya bauta wa Allah wa ma halakatul jinna wal insa illa liya'budu to a ibada gaba da ba kamar sallah wa man zalamu ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا لو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ المجرم ولو ترى إذ الظالمون في كمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون ومن zalamu waye yafi zalunci akwai wanda yake ya fi zalunci ai la hada ai ba ɗaya azlamu da za a ce ya fi zalunci mimma niftara ala Allah ya kaziba daga wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana ga Allah tabaraka wa ta'ala a bid'a'in nubuwati da da'awar annabta wala ba alhali ba a bashi annabtar ba ko e da'awar cewa shi waliyi ne alhali bai kai ga matsayin ba bai samu walittaka ba shi yasa masana Allah suke cewa duk wanda ya da'awar shehuntaka ko ya da'awar walittaka alhali ba haka yake ba to ƙarshen sa ba zai samu kyakkyawar cikawa ba yana cikin abin da malamai suka ce lalle ɗan adam ya kiyaye kai ya ce zai da'awar shehuntaka alhali shi ba shehin bane ko ya da'awar walittaka alhali shi ba waliyin bane wanda yake shi idan yau Allah da a washe huntaka to ya zama don gode wa Allah ne kan matsayin da aka ba shi wannan ba laifi bane amma wanda yake ba kome ba amma ya ringa zigawa yana riya wa mutane cewa ai shi ga yana da matsayi wajen Allah to duk me haka karshen ta ba zai samu kyakkyawan karshe ba zai munan cikawa ne a da awa annabta kamar kamalik ibn sayf ko malik ibn sayf kamar malik ibn saifi fi qawlihi da yace ma anzalla ala bashar min shay Allah bai saukar da komai ba ga wani mutum to akwai wanda mafi zalunci daga wannan ya san Allah ya saukar da littattafai ga annabawa amma ya ce Allah bai saukar da komai ba wa kam salamatul wal aswad al ansi kamar musalamatul kazzab da kuma aswadul ansi fi da'in nubuwati a cikin da'awar annabta walam yunabba alhali ba a ba su annabtar ba aw qala ko yace uhiya ilayya an yi ake gare shi walam yuha ilay ce alhali ba akwai aiko masa da komai ba ai min qibalillahi daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala balistahwatu shayatin bari shaytanu ne suka rinjaye shi wa salaballahu aqlahu Allah ya sunce hankalinsa ya yanke bisa jinsa da zuciyarsa ya sanya rufe bisa basirarsa a yayin da ya ce yayin da aka saukar da sura kausar ya ce wai shi ma an saukar masa da sura kamar suratul kausar wai ita sura da aka saukar masa inna adaina aka al'aqaq fasalli rabbika wazaq inna shani aka huwa al'ablaq yawon wannan min al-hurafa da ƙarƙarcen da aka samu daga musailama daga wadda musailamatul kazzab ya faɗa domin aya ta sauka ne a cikin musailamatul kazzab da ire-irensa kamar yadda mai tafsirin mu jalaluddin suyudi ya faɗa hakika ya zo a ruwaya cewa musailamatul kazzab ya aika wa manzo sallallahu alaihi wasallam wasiƙa tare da manzanni biyu yan aike guda biyu yake ambato a cikin wasiƙar cewa wani wasiƙa daga musulma ne manzan Allah zuwa Muhammadu manzan Allah wai shi ma ai manzan Allah ne bayan wannan ƙasa ta muce ni da kai rabi da rabi kai kana da rabi ni ina da rabi sai ya ce wai ƙurayshawa ba sa adalci ba ya za a danne masa nasu haƙi da wasiƙan nan ta zo ga wajen manzo sallallahu alaihi wasallama da yake da ‘yan aiken da ya aiko, kuma kun yarda cewa shi manzan Allah ne? Suka ce kwarai su ma sun yarda. Sai maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, In ban da cewa manzanni ba a kashe su, da na sare wuyanku. In rubuta wa Busailama wannan takarda daga wajen manzan Allah ne, daga wanda zuwa Busailamatul Kazzab. Bayan wannan duniya ta Allah ce, ƙasa ta Allah ce, yana ba da ita ga wanda ya nufa daga bayi. Masu tsoron Allah su suke ganin kyakkyawan ƙarshe, ko su za su ga kyakkyawan ƙarshe. Auƙala uhe ilai wa lamiwa ilai shek, ko ya ce an masa aike alhali ba a yi masa aiken ba, zai lafi musalama. Ata suka ci musalamatul kaza, wa man ƙara. da kuma wanda ya ce waye ya fi cutar kansa daga wanda ya ce wa min man ƙala wa min man ƙala daga kuma wanda ya ce sai unzul musulman anzalallah wai shi ma da sannu zai saukar da littafi irin wanda Allah ya saukar ya ce zai saukar da littafi kamar yadda Allah ya saukar kalmusu azina kamar masu izgili alƙa'ilina da su ce walo da shawala kunna misla hada wai da sun ga dama da sun faɗi kamar qur'ani wa fi jawahirul lisan ya zo a tafsirin jawahirul lisan na sa'alabi hazihi alfazu ammatu wannan lafuzza ne na gaba daya fa kullu man waqa sha'an bima durta ta hazihi alfaz duk wanda ya kato wani abu daga abin da ke shiga karkashin wannan lafuzzan fa huwa dalilun fi zulmi allati qad azamahu Allahu azza wa jalla ya shiga cikin zalincin da haƙiƙa Allah ya girmama shi duk wanda ya zo da wani abu daga irin wannan nau'i to lalle ya shiga matsayin cewa ya fi kowa zalunci wa fi babu tawil ya zo a tafsirin babu tawil na hazin qala ulama malamai suka ce da halafi ko ya zal aya kullu man tara ala la yakziba dukkan wanda ya karkiri ƙarya ya dangana ga Allah shi zalika zamani wa ba'dahu a wannan a wancan zamanin ko daga baya to duk ya shiga cikin wannan wanda yana daga ƙaryar ga Allah tabaraka ta'ala addini na Allah ne addini na Allah ne ba inda aka ce addini ya zamo ya dace da san ranka ko ga hangenka cewa aka yi kai addini yanda Allah ya ce kai ka ɗora bayan Allah akan su addini yanda Allah ya ce ai amma haka kawai a mai da matsala ta addini ta koma kamar wasa ya za a yi a jawo hankalin mutane ne ya za a yi a faɗi magana wadda mutane za su ji ta yi laushi a kan lamarin addini ko saji don su yarda da cewa kai da kake faɗa ɗin ai kai ne malami ma wanda za a riƙa kai ne malamin da za a riƙa sauran masu faɗa wani abu a game da addini kamar su ba malamai ba ne don su kawai suna ɗora mutane a kan tsanani to ai ta irin wannan da nufin a ja mutane to irin wannan ai babban ɓanna ce ƙwarai addini na Allah ne yanda wani malami ne ya littafi ya yi lamun waki an rabil alamin sanarwa ga masu sa hannu daga ubangijin halitta duk abin da aka tambayi malami na lamarin addini kamar an ce meye hukuncin Allah a cikin abu kaza shi yasa ya faɗi wani abu da san ransa ko ƙaƙa a ciki ɓanna ce ba ƙarama ba tana sa mai haka ya gamu da mummunan matsayi wajen Allah ta bari wa ta'ala A'a, ya faɗa abu da san ransa ko da san ran wani abin da duk yake addini ka faɗe shi yanda Allah ya ce ko yanda Allah ya shiryar a faɗa ba yanda kai ranka yake so ko yanda wani yake so ba to لأنه لا يمنع خصوص السبب عموم الحكم dan cewa ga sababi wanda yake hasi bai hana a ce hukuncin ya gama ba wato baya hana a ce hukuncin ya gama to walau tara ina ma a ce zaka gani ina ma a ce zaka gani izin zalimuna lokacin da azzalimai almaskuruna da aka ambata fi gamaratul maut suke cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu basidu aidihim alhali mala'iku sun sun sun biko hannayen su gare su ilaihim zuwa gare su bil rarbi da doka wata azibi da yi musu azaba ya kuluna lahu suna cewa da su ta'anifan dan ƙara tsanantawa gare su aharju anfusakum ku fito da rawukan ilaina zuwa gare mu lina kabiraha dan mu karbe ta takaddama ya gabata gare mu annal kafira cewa wanda yake kafiri mu muwakkalun bihi sab'un min al malaikati an wakilta bakwai da mala'iku da shi yu'azzibunahu da za su yi masa azaba yayin fitar ransa domin wanda yake kafiri baya son gamuwa da Allah baya son komawa sa ga Allah shi ya sa ransa ba ta son ta fito daga jikin. Fayyawar juna, amma mala'ikun nan sai su fidda ran da ƙarfin tsiya, dolanta sai ta fito. In ka ce, ba shi ma ne sai a samu baya son mutuwa, yana ƙin mutuwa. A za a baka amsa da cewa shi ne? ko da yake ya so yana son rayuwa, baya son mutuwa, sai dai haka yana afuwa ne kafin ya zo halin fitar rai kafin ya zo ga matsayin ganin abin da Allah ya tare da gare shi daga ni'ima madawwamiya amma da ya zarar ya ga abin da Allah ya tare da masa to sai duniya ta zama wulakantacciya a wajensa ya so mutuwar ya so gamuwarsa da Allah amma wanda yake kafiri ya fitar ransa yayin da zai ga abin da aka tarar masa daga azaba maɗorariya sai zama ya ƙara ƙin mutuwa. Ito bisa wannan ne yuhumalu, yuhumalu ma warada, za a ɗau abin da ya zo yuhumalu, za a ɗau abin da ya zo, cewa wanda ya so gamuwa da Allah, to Allah zai so gamuwa da shi. wanda ko yake kin gamuwarsa da Allah to shi ma Allah zai ki gamuwa da shi a shi ma Allah zai ki gamuwa da shi to a wakila wasu ka ce wato wani kala ka tuba su ruwa aidihimu aridu amsu ku fito da rakon ku nan mu karba a wakila wasu ka ce ma'ana hu ma'ana aridu amsakum halisu amsakum min hadal azab ku kware ku fitar da rawukanku daga wannan azaba in kadartu in kuna da iko ala zalika fa tafid da kawunan naku fa yakunu hadha alqawlu tawbihan lahu wannan magana sai ta zama yin urus ce ake ga su wanda suke kafirai al yawma ay waqatal imatati lokacin nan da za a karbi ranku to zauna azabal hud a shine za a yi muku sakayya da azaba ta wulakanci alhawani azaba ta wulakanci bima kun da kuluna ala la gara alhaqi saboda a rayuwarku gaba daya kuna faɗin magana da take ba gaskiya ba a janibin Allah bid du'a'in nubuwati da kuke da'awar a cewa kuma annabawa ne wal iha ko cewa Allah ya muku wahayi kaziban da ƙarya wa kutu anata anati tastakbir kun zama kuna masu girman kai daga ayoyin ubangiji tastakbiruna anil imani biha kuna girman kai da gaba da gaskiya da ita ko jawabu law jawabu law din la ra'ayta amran qadhiya da kaga lamari wanda yake mai muni ai shadidal qubhi ai mai tsarin mu ko yuqalu law kuma za a ce da su iza bu'isu wakacin da aka tashe su daga kaburbura wala ka qadiytuna furaja kama khalaqnakum awwal marra أولئكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون walaƙar ji'tuna furada haƙiƙa kun zo mana za a ce da su lokacin da aka tashe su haƙiƙa kun zo mana kuna ɗaiɗaiwa muta munfaridina an ware ku anil ahli daga iyalin ku wal mali da dukiyoyin ku wal wulidi da 'ya'ya. inda a dayuwar duniya kuna taƙaba da jama'a to yau kun zo ba kowa tare da ku in a rayuwar duniya kuna takama da dukiya to yau kun zo ba ko kwabo tare da ku in a rayuwar duniya kuna takama da yaya to yau kun zo ba yaya yanda a wata ayar ake faɗa mana cewa su kafirai a kullum sai su ringa tuciya da yawan yaya ko da yawan dukiya wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bil mu'azzabin suna cewa ai mun fi ku yawan dukiya mun fi ku rawan ƴaƴa shi yasa yaushe ma za a ce za a yi mana azaba to gashi yanzu da kuka tashi zuwa kun zo ba dukiyar ba ƴaƴa kamar halakana ku zo awwala barra kun zo mana inda muka halice ku a farkon mara ai fatan uratan gurla kuna fintaye ba takalmi a ƙafa ko kuna tsirara ba riga ba kariya a jikinku kuna masu loba ba wanda aka yi wa wato aka aka kuno ba wanda aka yi kaciya ba a fatar ta dawo wata raka naku wata rasku kun bar ma hawwan naku irin ni'imomin da muka yi muku a adai naku abinda muka ba ku min al amwal daga dukiya na daga dukiyoyi kun bar su wara a zuhurikum bayan bayan fi duniya a duniya bigayar ikhtiyarikum wanda wannan ko ya afu ne ba da san ranku ba ba da san ranku ba wato yace furada jabu farida ay mun faridna anil amwali wal auladi wal ahli wa sa'ir ma sa'asartu fi dunya ai kuna abun warewa daga dukiyoyinku da 'ya'yanku da iyalinku da baki ɗin abin da fa fifita a rayuwar duniya aw anil awani wal awsani ko kun zo mana ba ku da mataimaka ba gumaka allati za'amtum annaha shufa'a'ukum wanda kuke riya cewa za ta ceto gare ku to yau kun zo ma babu ita gaba ɗaya wa ma qaddamna shawla ce da muka gabatar a baya cewa furada jam'i ne na faride kamar asiru da usara ko ma fi madarikut tanzil shine abinda nasfi ya faɗa a tafsirin sa mai suna madarikut tanzil wa fi anwarit tanzil amma bai rawun shi yadda ya faɗa a nasa tafsiri mai suna anwarit tanzil yace furada jam'u farjin furada jam'i ne na fardu wal alif litanis alif na tasini na tanisi ne ka kusala wa kasala wa fi gatil amani tafsirin gatil amani shi kuma yace huwa jam'u fardi furada din nan ne jam'i ne na fardu alahi lafil qiyas sabanin tsari kana hulan ma kana bi ma'anal furdani ala wazn sakaran kamar da yake da ya zo yana nufin kaɗaita kamar awon sakaranu juni a jam'ahu sai aka yi masa jam'i irin yadda ake wa sakaranu sukaranu ana yi masa jam'i a ce sukara to shi ma a wato fardu da yake kamar fardanu ne sai aka yi masa jam'i kamar jam'in sukara aka ce furada ultu cewa za a ɗan fado ya ce wa filiskan ya zo a littafin dukkan na jalaluddin suyudi anil afashi daga afashu jam'u afradi ya ce furada jam'i ne na afradu shi ko afradu jam'u fardi intaha bayanin ya ƙare wafil ƙamus ya zo a ƙamus sha'un faridun wa faradun wa faridun wannan abu ne warere ba shi da na biyu ko a ce faradun ko faridun kamar jabalu ko katifu wa karar ko a faɗe shi kamar na dusu a ce farudu wa unuqin ko unuqu a ce furudu wa sahaban ko a ce fardan wa halim ko a ce faridu wa qinu ko a ce firdu ai mun farid duk dai ma'anar sa ɗaya ne wanda bai ba shi kadai ne wa qala qabla zalik kuma kafin nan shi mai kabus ya ce al fardu nisfu zawji abinda yake fardu mara rabin cikani wal muttahid wato ko wanda abu wanda yake makaɗaici wal jam'u furadu ana yi masa jam'i da furadu wa man la nazira lahu haka nan fardu ana sakin sa ga wanda bai da kama wal jam'u afrad amma an amfani da fardu ana nufin wanda bai kama to an tashi kawo jam'in sai a ce afradu ko furada inta abinda aka ciro daga kamus ya kare ana ba kama halakana ku inna ya muka halice su ko farkon mara kun bar duk abin da muka ba ku bayan bayan ku amma da rama akun shufa'a akum ba ma ganin masu ceton ku tare da ku al-asnama gumaka allazina za'amtumu wanda kuke riya annahum fikum shuraka cewa su dinnan sun cancanci ku tare da su a wajen bautar Allah a kuda cewa ai gumakan nan su ba sun cancanci a bauta musu ai fistiqaqi ibadatu a wajen cancantar bautar ku kun sun cancanci ku bauta musu shuraka alin kasance abokan tarayya ga Allah laqad taqadda'a bainakum haqiqa saduwa tsakaninku da su yau fata yake wasulukum saduwarku ai tashattata jam'uku ai haduwarku ta yi daidai wato taqadda'a bainukum qira'a da mufassir ya fassara kenan wa fi qira'atin min nasbi wata qira'a ko laqad taqadda'a bainakum kamar qira'a mu kenan ko zarfu zarafe ne ai wasulakum bainakum ai saduwa tsakaninku ta yanki waralla ankum ma kuntum tazumu abinda kuke riyawa ya tafi daga gare ku fi duniya abinda a ranar a rayuwar ta duniya kuke riyawa min shafa'atiha daga cewa gumakan nan za su ceto gare ku cewa gumakan nan za su ceto gare ku to yanzu ya tabbata cewa ba za su ceton ba su ma ta kansu suke innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha walidun da ku da duk gumakan da kai bauta ba Allah ba kirare ne na wutar jahannam da ku da gumakan duk sai kun je ga wuta sai an jefa ku a ciki gaba ɗaya to shi yasa ashe gumakan sun bace da gare ku ma'ana inda kuke sa ran za ku same su ba ku same su ba to inna allaha taliqul habbi wan nawa يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون إن الله واتدا aka kawo hujja akan cewa abinda masu bauta wani abu tare da Allah suke ba daidai bane ba su da dalili akai sai aka sake kawo wata hujjar dai ta nuna cewa Allah makaɗaici ne aka kawo irin abin da Allah yake su shine yace suba barhana ala tauhidi sannan ya kawo hujja bisa ta Allah ba da ibdalin ishraki bayan an bata da'awar cewa akwai wani abokin tarayya da Allah tabaaraka ta'ala bi qaulihi da Allah yace inna Allah faliqul had hakika ubangiji shike fasa kwaya ta shuka ya fito da tsiri daga wannan kwaya haliquhu wato shine mahalicin sa wa akwai wanda suke faliqu ma'anarsa haliqu suka ce ma'anar falaqu alhalqu aw sha'uhu ala al-anin nabat ko shi ne mai sa wayar ta fashe a ga tsiri ya fito a ga tsiri ya fito wannan wa aka nan kwallon dabino anin nahal shi yake sa kwallon dabinon ya rabu da ainin bishiyar dabino idan yanda shi ma za a iya shuka shi ya zamo wani dabinon ya samu wa fa'ilu hadha lakum Ubangijin da yake wannan abu gare ku, huwal mustahiqu li ibadatikum. Ai shine ya cancanci a ce ku tsaya ku bauta masa. Duna gari ba wani daban ba. Wakila wasu suka ce almuradu abinda ake nufi a shiqul lazifin nawati wato tsaga da ke kwallo na dabino wal hindati ko alkama wal awwalu awjuh. Amma dai fassara ta farko a ce kwallon dabino ake nufi ya fi fitowa fili ya fi fitowa fili da ya ce wato a farul habbi wannawa da ƙwaya to yuhrijul hayya yana fidda mai rai anil mayyiti daga minal mayyiti daga wanda yake matacce kal insani kamar yadda aka fidda dan adam minan nulfati daga mani mani wanda mani nan a iya cewa ai matacce ne wa da'ir aka fi da tsuntsu min albayrati daga kwai wai buhurijul mayyita ubangiji shine yake fidda matacce an nurfata wa wa muhrijul mayyiti mai fidda matacce an rufati kamar mani wal bayrati ko kwai min al hayy daga wanda yake raye sai a samu masalan kaza ta yi kwai kazan nan mai rai ce kwanda ta yi fa a a shi ba mai rai bane ko kuma a samu mani ya fita masalan daga dan adam mani nan ya yake ai matacce ne shi ko dan adam mai rai ne amma daga wannan mani wanda yake mataccen kuma Allah yake halittar wasu sai a samu kuma ya juya ya koma mutum yanda Allah yake faɗa ne a cikin suratul mu'min qala qala lakal sana min sulalatin min tin thumma ajalna nufatan fi qararin makiyya thumma ajalna thumma lakal nufata alaqatan fa alaqal alaqata murgatan fa alaqal murgata izama fa kasawna al izama lahama thumma awshana wa khalqana hakka wanda yake wannan in ba Allah ba waye sai ba wanda sai wannan in ba Allah ba zalikum alfalikul muhriju me fasa kwata kwayan nan a ga tsiri ya fito daga gare ta me fidda me rai daga matacce ko fidda matacce daga me rai Allah shine Allah me wannan sifa Allah ne subhanahu wataala fa na tufakun me ke juyar da ku daga bauta masa fa kaifa tusrafuna anil imani ya ke juyar da ku daga ba da gaskiya da Allah ma qiyamil burhan tare ko da cewa ga hujja ta tsaya akan Allah cewa Allah samamme ne cewa Allah shine mai kome
فالق الصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز الحليم فالق الصباح ubangiji shine mai bude asbahi mai buɗe wayewar gari daga duhu. Masdaru, isbahi ɗin masdari ne bi ma'anar sufi, ana nufin haske. Aisha ko amudi sufi, ya shi ne mai buɗe al'amudin asuba. Wahu awadu ma yabdu min nurin nahari, asuba shi ne farko abin da ke bayyana daga hasken rana, daga hasken yini. An zulmatin layin yake buɗe shi daga duhun dare. Ana cikin duhu, amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo haske. alfijir ya keto daga nan kuma hasken ya ringa karuwa har zuwa matsayin rana da za ta fito ranar tana ta fito da farko da jaja-jaja a jikinta alhankali ta ringa wato warwarewa tana haske tana haske har ta kai ga matsayin cika haskenta ta kai tsakiyar sama sannan kuma ta gangara ta yamma can kuma ta da cikin jaja har zuwa wakacin da za ta faɗi waye mai wannan Allah tabaraka wa ta'ala halitta gaba ɗaya wani Allah kowaye da za su haɗu za su iya sauyawa ranar nan tsarin tafiyarta ba za su iya ba yasa sai Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'ilul layl Allah shine mai sanya dare sakana wakacin hutu taskunu fihi al-halqu min at-ta'abi halitta za su huta a cikinsa daga gajiyar da aka yi na abin da aka yi da rana, washamsa wal kamar husbana. Allah subhanahu wata'ala shi ya sanya rana da wata hanyar da za a ba a yi lissafi, a cewa rana tana wakaci kaza ko tana falaki kaza, ashe muna wata kaza kenan, in ta koma falaki kaza, mun koma wata kaza, haka nan wata daga fitowarsa ya fara bayyana yana ɗan jariri da kyar ake ganinsa kuma yana girma yana girma har ya kai cikin girmansa daga ƙarshe kuma ya dawo yana raguwa yana raguwa har ya dawo ya ɓuya ya zamo babu shi to shi ma wannan hanya ce ta lissafi yadda da yawa ake lissafi da haka kamar tsarin lissafi na musulunci daman yana bin tafiyar wata ne yana bin tafiyar wata ne yadda Allah ya faɗa ko nan gaba zai zo a cikin suratul tawbati inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara sharan fi kitabillah yawm halaka sabatu min ha arbatun huru ba to lissafi lil awqati ga waqutta awil ba'u koko wato shi da aka ce wa shamsu wal qamara da nasba arfan arfu adafi ne bisa mahallin layl waja'ilul layli layli din murafu ilaihi ne shi yasa majruri ne mahalla lafazin amma kuma a haƙiƙa maf'ulun bihi ne na ja'ilu shi yasa mansubi ne mahalla shi yasa nan yana daga guraren da yake ya halatta ai adafi bisa duban lafazi ko ai adafi bisa duban mahalli yanda malaman na suke faɗa akwai gurare har guda tara da a iya adafi da duban lafazi ko ai adafi da duban mahalli idif ala lafzi wa in shi'ta ala mahallihi fi tis'ati quddahu la alasmi inna wasmi la wa khabari lima wa ma arabtahu min masdari kaza su fa'ilin to shine wannan wajen kaza su fa'ilin wa majrurun bimin kaza ka fi nida'i fa fam wastabi to gusbana lissafi lil awqati ga wakuta koko akwai ba da aka shafi wa huwa halun min muqaddari ay yajriyan ai suna gudana a matsayin lissafi kama fi atir rahman kamar yadda yake zai zo nan gaba a aya ta suratul rahman ash-shamsu wal qamaru bi husban rana da wata tafiyar su bisa lissafi ne wanda yake Allah subhanahu wata'ala ya dora su akan haka ko kai waye baka isa wata bai gama cikarsa ba ka ce a ai dole sai ya koma karami ina sai san da Allah ya tsara sai tsarin Allah ya zo dole in kana ganin ka isa ka jayya da Allah to ka sauya tsarin halittar Allah ka ce ga wani tsari kai da za ta bi don kai ma ka isa ina shi yasa tun da ɗan adam bai da ikon ya sauya tsarin halittar Allah a sauran halittu daban-daban yadda shi a kansa bai da ikon ya sauya tsarin halittar Allah Allah ya yi ɗan adam masalan ta yi rashin lafiya Don Adam yana ganin cewa ai shi ya kai ya fi ƙarfin Allah ya ce ya fi ƙarfin rashin lafiya. Yana da ikon yi haka? Allah ya ɗan Adam kan cewa in ajalinsa ya zo mutuwa zai fai za ja ajalhum la takhiruna sa'ata wa la taqdimun. Don Adam yana ganin ya isa ya ce shi ya fi ƙarfin mutuwa. In mutuwar ta zo ya ce zai kore ta. Zai zai irin wannan? Bai zai iya wannan ba. Zai iya haka ba zai iya haka ba. Ashe dole ɗan Adam ya gane ya yadda da ikon Allah. ya yadda da ikon Allah wa hal ya naful insanu min mulki rabbih fa yahruja min arin lahu wa sama wanda yace yana kyamar a ce Allah ne yake tafi da lamarin sa to ya fita ma daga duniyar Allah ya ya samu wani waje da zai ce shi yayi in ba Allah ne yayi ba shi yasa in kai kansa nan ya iya cewa yanda yake so zai tafi da kansa zai iya haka ba zai iya haka ba dole yana zaune ne a duniyar da Allah ya ayyana gare shi ashe kenan dole a juya shi yanda ake nufi yanda al-ayatu suratul waqi'a take faɗa ne a suratul waqi'a fa la in kuntum ghayra madinin tad'una in kuntum sadiqin in kuna ganin ba tafi da lamarin ku ake ba to in mutuwa ta zo ku ce bata isa ba ta koma sai san da kuka ga dama za ku iya haka ba za ku iya haka ba zalikal maskuru abin nan da aka ambata taqdirul aziz kaddarawa ne na ubangiji mabuwayi fi mulki a sarautarsa wanda ba wanda isa yace zai sa masa hannu a cikin sarautarsa al alim masani bi halqihi da halittarsa wa huwa allazi wa huwa allazi ja'ala lakum nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون هو الذي جعل لكم النجوم يكم الله يزكم ambatan wata wasu ayoyi na sarautar Allah Ubangiji ya ce Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya sanya muku taurari litata dubiha don ku shirya da ita zuwa inda kuke nufi a tafiye-tafiyenku fi zulumatul bari a halin duhu na tudu sannan kuke tafiya a tudu kuna kafa hujja da cewa wannan hanyar nan zami dan mu je ga inda muke nema domin wannan tauraron yana fitowa ne a bangare kaza ashe kudu zami to wannan tauraron ko yana fitowa ne daga kudu shi yasa ashe in mun bi inda tauraron nan yake nan zamu je ko ko a kudu zami wannan tauraron ko yana fitowa ne a arewa ashe sai mu bi akasin inda tauraron ya fito shine min yi kudu Allah ya yi haka don ku gane inda za ku, haka nan ma san da kuke cikin ruwa, kuke tafiya a ruwa, to shi ma dai taurarin nan suna shiryar da ku ku gane ina za ku bi don ku samu kaiwa ga inda kuke son kaiwa. karfasta na laya ubangiji ya ce kai hakika dai mun yi cikakken bayani akan abubuwa masu shiryarwa a dilalati abin da suke shiryarwa ala kudarati na bisa ikon mu amma fa da kaumin ya alamu ga mutanen da suke masana masu sani ya tadabbaruna wanda suke lura la'annahum allazina yafhamuna dalaila domin su ne suke fahimtar dalilan nan da ake faɗa wanda yake hankalinsa yayi wani waje ai duk bayanin da za a yi ba zai gane ba saboda hankalin nasa ya riga ya yi wani waje daban to saboda ba tsayawa yake neman gaskiya ba yadda nan gaba a wannan sura zai zo wa intu diya salaman filari yurin loka an sabilillah in yattabi'una illa zanna wa in hum illa harsu shi babbar illar dan adam shine a ce ya ringa yin abu ba dalili dan adam abinda ake bukata da gare shi duk abin da zai yi shi bisa dalili in ya shi bisa dalili to ya tabbata shi dan adam ne yin abu da canki faɗe ko abin da ya kaba da haka dan adam ya fidda kansa ne daga matsayinsa da dan adam ya fidda kansa ne daga matsayinsa na dan adam to amma abin da yake damun mafi yawan halitta kenan shi yasa suka bace suke batarwa ma kuma daga tafarkin Allah
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي وبنجي كما شيني وندا أنشأكم يفاريكم خلقكم يهلككم من نفس واحدة سكري غدا هي آدم annabi Adam ake nufi duk dan Adam daga annabi Adam yake duk daga zuriya annabi Adam ne yanda ya gabata ya annasu ta qurba kum ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin khalaqa minha zawjaha fa mustaqirrun minkum fir rahim a cikin ku akwai wanda a yanzu ya samu tabbata a mahaifa yana jiran cikar wakaci ne a haife shi ya fito ga duniyan nan wa mustauda akwai wani kuma wanda shi har yau ma bai kai mahaifar da zai fito daga gare ta ba yana abin ajewa ne a cikin tsatsan mazaje minkum an ajiye fisulbi a tsatsan mazaje wato fa mustaqirun kenan wa fi qira'ati bi fatil qafi akwai qira'a fa mustaqarru ai makanu qararin lakum akwai gurin tabbata gare ku a cikin mahaifa a inda dan adam za a suranta shi da kafin zuwarsa mahaifa yana matsayin maniyi ne haka zai ta tahowa zai ta tahowa amma da ya zo mahaifa kuma a nan ne fa za a suranta shi ya tashi a sura ta ɗan adam haƙi zuwa abu rai gare shi haƙi zuwa ya cika matsayin da zai iya fitowa duniya a haife shi a wannan matsayin karfasa na laya ce ubangiji ya ce kai hakika mun bayyana ayoyi liƙaumin yafqahuna amma fa ga mutanen da suke masu fahimta ga mutanen da suke masu fahimta to وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا فأخرجنا منه حبرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قلوان قلوان دانية وجنات من أعناق والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه كلوا انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون
Ubangiji ya ce, Ohun lazi an zala mina sama ima ana ci gaba dai da ambatan hujjoji akan samuwar Allah, da cewa Allah subhanahu wata'ala shi yake tafi da komai a cikin halittar nan, ba wani mai tafi da wani abu in ba shi ba. Allah shi ne wanda ya saukar da ruwa daga sama, shi ne yake saukar da ruwa daga sama, fa a harjina aka samu iltifati daga gaiba zuwa shidaba. Iltifatun an gaiba, akwai iltifati a wannan daga gaiba zuwa hidaba. Muka fidda na ba ta kulli shai tsiri na kome da sababin wannan ruwa. Min asnafi ma yanbutu daga nau'o'in abin da ke tsira. Fasababu wahidu, sababin ɗaya ne shine ruwan nan. wal musabbabatu mutalifatu amma abinda ake sabauta wasu iri daban-daban ne iri daban-daban ne za a samu wani abin tsire in ya fito a sama sai ya kai wato tsawo mai yawa yadda zai zama ɗan adam ma da ke zai iya gano ƙarshen tsawon a da ke zai iya gano ƙarshen tsawon akwai bishiyoyi masu tsawo tsawo nesa ƙwarai akwai kuma wanda shi in ya fito ma iyakarsa a ƙasa akwai wanda yaɗuwa yake a ƙasa ne ta bin ƙasa iri daban-daban dai a duk wannan amma sababin ɗaya ne ruwan sama wa huwa min dalili kamali ilmi wannan yana daga hujja akan cikar sanin Allah wa qudratihi da ikonsa cewa ikonsa cikakke ya samu cika a iko wa tafarudihi bil ijadi da cewa shi kadai shine mai samarwa wali za asnadahu ila ramil mutakallim wannan ne yasa a maimakon a ce fa ahrajahu aka ce fa ahara janabi multafitan ilaihi min uslubul gaiba aka ba uslubul gaiba aka dawo na mutakallim wakila naska ce al-murad bin nabati jaza'u kulli shay abinda ake nufi da tsirran abincin komai min al-an'ami wad-dairi wal-washi wa bani adam daga dabbobi na gida da tsuntsaye da dabbobi na jeji da mutane ma yan mutuna bihi wayan muna domin suna samun tsura ne da wannan abincin da yake daga abin da Allah yake tsirarwa daga ruwan saman nan da shi ne suke samun ƙaruwa da shi ne suke samun suke girma fa'arar na bihi na ba ta kulli shai fa'arar zina minhu harira a cikin wannan tsiran a cikin wannan abin da yake tsirowa akwai wanda yake kore bi ma'ana ahara ana nufin wanda yake kore nukhriju minhu habba muna fitarwa daga wannan abin da yake koran wato minal hariri daga wannan wanda yake koran muna fitar da kwaya mutaraki ba wanda wani akan wani yarkabu ba'ruhu ba'ara wani yana kan wani kasana bilil hindati kamar zangarniya alkama wani hawi ha ko abin da ya kama da ita kamar irin su shinkafa sai ka ga a'yan nan wani akan wani wani akan wani wani akan wani wa minan nahali haka nan kuma akwai kinwanun zarba zarbobi minan nahali daga bishiyar dabino shi minan nahali dali da majlunin dinnan labari ne wa ibdalu minhu ana badali daga rashi min dal'iha daga hudatta awwalu ma yakhruju minha farko abin da yake fitowa daga reta wal mutadawu mutadawu shi ne kinwanu arajin zarba zarba daban-daban daniyatu wadda take wata kusa da wata ga wannan zarbar ga wannan zarbar ga wannan zarbar qaribun ba'ruha min ba'ri sashen ta yana kusa da sashi anan an gabatar da labarin akan mubtada amma gabatarwa ba wajiba ce ba a tunda inwanun din mubtadan wanda yake nikira amma an sifanta shi nikira ko in aka sifanta ta ta iya zabowa mubtada kamar na ayar wala abdul mu'minun khairun min mushrikin to wa ahalazna bihi jannatin mun fidda lambuna gonakai daban-daban da sababin wannan ruwa mina anabi na inabi wa zaituna mun fidda zaitun da sababin ruwan nan wa rumana da rumman mushtabiha wani yayi kama da wani wato mushtabiha rizquhuma alhali a ko warquhuma warquhuma ganyen su yana kama da juna halu hali ne wa gaira mutashabi amma kuma samaruhuma 'ya'yansu bai kama da juna ba zaitun da rumman 'ya'yan daban-daban amma kuma ganyen sai a ga kamar ɗaya unzuru ya muhaɗabina ku da ake magana da ku ku yi duba nazara itibari duba na isra na muhaɗabina ni kira ce ba makasuda ba shi yasa aka yi mata nasba dama yana cikin abin da ake wa nasba a nida'i ko an ce munada iri biyar ne akwai alami mufradi akwai nikira maqsuda wanda su wannan ana gina su ne bisa abin da ake musu raf'a da shi akwai kuma nikira watan maqsuda akwai murafi akwai mushabbahu bil muraf su wannan uku ko ana yi musu nasba ne to kamar nan ya muhadabi na din da ya faɗa nikira ce ba maqsuda ba duk wanda ya ji ma yake da niyyar ya tsaya ya duba to da shi ake ba da wani mutum ɗaya ko wasu mu'ayyanai da su ake ba a'a da kowa ma wanda yake nufin ya bincika ya bincika mai ya gani ya duba ila samari ku duba zuwa a itatuwa bifatis a nan akwai ƙira'a biyu akwai bifatis sa'i wal mimi samarihi wa biramihima akwai kuma ƙira'a ila sumurihi wa huwa jam'u samaratin samaru ɗin ko sumuru jam'i ne na samaratu in an ce samari to ya zama kamar shajaratu da shajaru shajaratu mufradi shajaru jami'i nan ma samaratu guda ɗaya mufradi samaru jami'i ko kuma in an ce sumurihi kamar hashabatu da kushubu iza asmara lokacin da ya yi ‘ya'ya awwala ma ya budu farkon sanda yake bayyana kaifa huwa ya yake ya yake wa ilayen e ku duba kuma izuwa nunarsa narjihi nunarsa iza adraka in ya kai ga matsayin nuna kaifa ya udu ya yake koma yanzu ko dabino ka duba farkon da ya fashi zaka ga 'yan ƙanana 'yan gunta take amma kuma a hankali yana girma yana girma har ya kai matsayin girma ya dawo ya jaja daga jajan ya dawo ya koma ya nuna lubiya daga nan kuma har ya koma dabino ya huce matsayin lubiya ya tsane ba danshi da yawa a jikinsa waye mai wannan Allah tabaraka ta'ala inna fi zalikum da ayatin kai a cikin abin da aka faɗa akwai hujjoji akwai shiryarwa ba ɗaya ba ba biyu ba dilalatin shiryarwa ala qudrati ta'ala bisa ikon ubangiji tabaraka wa ta'ala alal ba'as bisa tashin alkiyama wa gairihi da waninsa a bawa wanda yake mumini sannan ya duba wata halitta ta Allah Allah ya sauya ta daga wani matsayin zuwa wani matsayi to ba abin da yake tunawa shine yanda a yanzu shi din nan ma daga wannan halin na rayuwa Allah zai bai da shi halin ya mutu daga halin ya mutu kuma Allah ya mai da shi halin an tashe shi a tsaye da shi don hisabi wannan ya isa ayoyi liƙaumin yuminun ga mutanen da suke ba da gaskiya husubin zikiri an keɓance su da ambato la'annahumul muntafi'una biha domin su ne suke amfanuwa da haka fil imani a wajen ba da gaskiya mummuni shine za a yi masa magana ta gaskiya ya ya yadda da ita amma wanda dama Allah ya nufa kafiri ne to da abin da za a faɗa ma ba yanda za a yi ba da gaskiya yanda zai zo ne cewa inna lazina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayat wanda dama Allah ya nufa ba zai imani ba to duk hujja ma da za a kawo masa sai ta bi ta bayan kunnansa ba tsayawa zai ya gane ba saboda dama ba a nufe shi da imani ba shi yasa kenan wanda Allah ya nufa da jin ayoyin nan ya gaskata su to ya gode wa Allah ba dabararsa mace ta sa yake da wannan matsayin baiwa ce daga Allah tabaraka wa ta'ala da ya azurta shi ya azurta masa imani mun gode wa ubangiji da ya azurta mana imani ko muna roƙon Allah ya dawwama da imanin tare da Muhammad ko ma tare da shi bi lafil kafirin sabani wanda suke kafirai sai mu tashi kan su ne na na su ne ko da lillahi shiraka alhamdulillah Allah an fara da mu da Qur'ani Allah ya sa Qur'ani ya zama mai ceto gare mu Allah ya amfana da mu Allah ya saka wa malaman mu Allah ya saka masu tafsir Allah ya hore mana tsayawa